ni da su mu je mu taimaka wa وأوصيني بالصلاة والصلاة المعروف مريم وبر الجوار التي نصر على العالم بإذن ربنا فإن عليك سوى ذلك إن نصر تجزيه الرؤى كانت مرتقلا مسلمون قيل سوى ربنا منيب إلى مبادر يا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فارحمنا مع الكاذبين bayan sun nuna da ba a cikin ka suna ce ba ku kace da nan kuke mu sai ba ku kuma da Allah kuma suka ce rabbana ya wani mu amanna bima anzalta mun ba da gaskiya mun gaskata abin da sauran na injila wata ba da kuma sannan mun bi wannan babban manzo da kayan kuma annabi Isa ya Allah ka kuma mana sanin ka rubuta mu tare da masu shaida a kan wannan manzanci da gabashi ko a kan mun gaskata mun yadda mun yi imani ba a zuwa ko ko kamar da zata sai sannan kuma wanda ku zama da manzo da aiko mana da sun yi ba a kan wannan manzanci da wannan magana sai suka zama tunani ko kuma suna bi wuri wuri suna kira mutane zuwa imani da Allah da kuma imani cewa alaihi da ma'anar Allah waɗannan yahudawa sun yi imani amma sun yi kuma ba da cuta da zai zama da kuma shi ne Allah ya ce wa
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقالوا مكر الله والله خير الماكرين ذلك وقالوا سيدنا كل وعدني الى وعدني دعوة الله تعالى مكر duk lokacin da aka rubuta alkhairi in sun ji alkhairi to ba za su zo wanda ya kawo alkhairi ya zama nan ya ba sun je da su ke da zai da kwari sun so kulla wannan in ba su yi aiki ba su canja sun so kulla wannan in ba su yi aiki ba su yi aiki ba a canja idan ba su ba ai haka ya faru da manzon Allah lokacin da Allah ya yi kowace a Makka yana da shekara arba'in da wata shida da kwana takwas ya fara sai ko Allah ya yi kofi in yi rasulullahi ne ku jami'an wurin da maka kafin Allah ya yi kofi sun yi imani ne da cewa duk maka babu Iblis ya san cewa duk duniya da za a haɗu ba da iya yi wani abu da za a Suna Allah ya riga ya ba shi wannan ku ya a cikin kwanan na. An ba shi kwanan da ku ga duk kuma da suke gadi wannan na. Kisa da zai riga da sababai sai ya ce ku duniya a gefe ko da ko ba amma kar wanda ya wuce gabana kar wanda ya tsaya a cikin bayana domin a kuma da su na gadi. Da aka yi wani taro yaya za a yi sai abubuwa sai nuki ita ci abu da yake gani kusa da ba ma ya yi yau da yau kenan abu da za a yi a koro ma a koro a koro da yawa ya ba a haka wannan tsohon da sai nuki ya yi mu ita ta ba ya ta gara wannan ba da ni ba ne ta kawo a kai ba ko san muhammadu yana da zara'a ya iya magana yana da fasaha magana ko kai wa ne ne in ya za ka sauraro a hankali da zai ka bi kulawa wanda ka kada na da Muhammadu Rasulullah da an kwado kuma da kuma da ka kada na da wurin iya magana a da ba da ba wurin da yake magana yana da fasaha ya iya magana idan ku kore shi a maka zai ne da wasu wawaye kali gura su imani da wawaye zai ne da wasu wawaye ta zama wata rana ya zai kore ku a nan da ku haka da wani sai aka ce ba wata siyar da hajji da sai wani yanki wani yanki kori na ita ce abu da ya gani a gina ɗaki idan an gina ɗaki amma ɗakin wani kawai ba kofa a sa manzan Allah a ciki a rika jefa masa a ciki da abin da aka zura ciki yana ci yana bayan gida a wurin har ya gama ya yi kowa ba ya huta sai wannan tsohon za ki nuna yawa ya ce ha ba zai ta jima wannan tunani ko ne ba an su zo ya za yi ita an yi zo ko kore ko kuma na ce ko kore yana da mabiya a waje za ku kawo hajji da kuma kula da ni wani wani ke nan duka wannan ba jama'a mu kuma shi da ayar da mun zama ya kawo kuma shi da kuma kuma da yake kuma yanki ne ba wala ba ya zama lafiya a garo su tarihin da zaka ga ba wala da sai ka samu labarin da aka wuce a garo mu kuma wani shi ko jira amma sai da ayi ma amma sai da ya bar garin kuma ba zuwa wani shi ko jira رجل يقول سوى من أراد شيخ التجاري وأراد شيخ وحدثته الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتي أنا ذو التجاري كان يقول هو اللي يقول شيخ التجاري ويجي يقول كاكل من الله ويقول يقول لي يوم لي حبيب من الله أتى لي حبيب من الله كل كلام يقول الله sai da ya bar garin koyar da inda aka haife shi ko ba haife ya zama kawai a kawai da ake zama da ake kowa nan yi shehu ya zama kawai da ka zo wani bawa Allah in za ka yi tarihi sai ka sai ka wani ba da ya ba in ma ba a kore shi a garin ba ko ya ta kawai a tabbin na su bara al'adiyya sun ma za'uriya fara'amma bil'amma inda akwai wanda ya kamata ya zama lafiya a duniya ba abin da ya faru ai wannan mara ne to kuma an ga wasu alƙalin da ma Allah ya kawo wa ka wadan ka wa ma ta wa da zai da ya zama kuma duk musulmi ina yake kuma ne duk musulmi ina ne kuma sa ya kuma ka ke ne wajina da ana kuma da wani zuwa maka in ba su ana muhammadu ya ya zuwa maka wani ne za ka yi da maka inda bukari magana bukari da kuma bukari ya wanda ko kuma a adamawa ko kuma a kan ruku a wani wani ala a wurin akwai da yake wani wani ba shi wannan ala shi ke ba a gudanar da ai dakin kawa ai yake kan zuwanni amma bai yi daraja kuma lokacin da manzon Allah ya me yasa ana yi zaba wa nan kuma saboda a nan za a yi bai shi za a shi ma yi ne dace a garin da ke bari a kuma ba a da wani tun kafin wannan ne zo Allah ya kira dakin dakin na ne alhali ko ko da ko da ne amma an sai waye ce ba ya abu ba ba ba da su Allah ya zaɓi garin maka sun yi aka yi wannan Allah don a nuna wa mutane wasu na ganin kamar cewa maka ta ba mu zama da daraja musamman da Allah mutane wa zai ce maka a kan wannan Allah sai aka fitar da shi daga maka a kai su wani ƙauye kuma ƙauyen ma ya fariga manzana yana zuwa garin sai labari ya tafiya sai ga wani tafi kuma da ruwa ya zama ya kuma ya zama da madina da mazamawa duk tuwon da ba a gudun yiran madina in ka je garin ma da wani za ka ji garin tuwo a natse ga tsabta hankali yana ƙarfi Allah ya kuma da ni wajen zuwa wannan da yiwa da kuma da ni da zai kai sauran ba ne sanar da ya wani a maka an zama maka wanda ya ba kuma da ke gane ba duk wani wanda ake da ne amma su ne ba da bayyana ka yi suka yi zama ba za su ma sai kowa ya fito da wani zama su za a yi zama su ma zama ga dajin ka tsaye da kana zai ma da wani ga dajin a nan shi ne mafi akwatin rafa Allah wa ba su na illa rahmatan lil alamin komai kuke nuna a wurin Allah in ka mawar annabi Allah قال النبي ولو انهم اخبروا انفسهم جاءوك التي ان اخذتها الدنيا ذات الذنوب في الذنوب في الذنوب تزورك فاتقوا الله سيبقى ورد ان عذابك كي ما بسي الله يكون غفرا لو رزقك الله بالله سبحانه وتعالى زما هنا ثاني بابك ليس بعد الدرجه والنبي ليس بعد الدرجه saboda za a haife shi a garin ne ya sa Allah ya ji da ake ce ba da abu ba ba ba da wani da ba Allah ya zo Madina shi ma Allah sai ya bar maka ya koma Madina ayar Qur'ani ne ba hadisi ba ne ba da ka ga hadisi ne ko hadisi da ji ne ko hadisi ne ba ko ko hadisi ba da su ne a a wa man yakun min baitihi muhajiran ne ce ba ila Allah wa rasuluhu wanda ya tsawara daga gida har a lokacin makka Allah ce ba za ta ga ba ko da makka gidan da ne wanda ba su yi banki banki gidanka Allah bai tsaya ta ba sai ce muhammad ina da yin tsawara ina da yin kuma wani ana a wani kudi da mamman ka ga Allah shi ma ya kuma mamman sannan kuma da kuma ba kuma ya ba ko ina Allah yana nan amma sai Allah sai ke ya ce muhajiran إلى الله الذي ورسوله نظر إلى الله مدينة كيف يكون ما تقوم ما تقوم مدينة سجونا بقى مدينة زي مدينة أنت جانت موضوع مدينة أعلى في الولوني كما مثالي إذا تقول يا إسراء سيدنا مثل أبو بكر جانا هنا نوعي نعم نقول نبقى ana koyon wani ne ana koyon a wakar na farko in an ba ku wani shi ma ana koyon kowar farko ne ba kuma wani ne kowar ba kuma da wani ne a ɗauko a na ba su ya fi in kayan wani gari an ce maka madina to kana koyon madina ma zama ba ya sai ma ne ba zuwa wani ke ba ba ne ana ce maka madina ta ba ko a saboda wanda ce mu kewa ma zama ba ne shi yau komai na ji ya ta kawo manzara wani ta faru ne an hali wani mata a hajji ko na ji masu yau ma rawa farfaci wa tsarafi da zikiri ke tsaratar wa magana ne ko wani sune sai da ma wani kuma kuma yana cewa muliku limutu mutu da tsaratar ma'amata ko an da tsaratar mutu da tsaratar harfan musulman shi ta hukumar nafiya ta ya kura a nan har ma yana shirin haddasa lisaniya ta shirin rufa har ke na tuwa ake na an fasa manzara shi ta wasu da aikin da ya wuce zama manzara kai me shayi ma wanda ke shayi a hanyar sauri da ke wani wata wai saboda yana shayi a hanyar da ake yi a jefa zama an taɓa zuwa ya ce aiki mace sai da ya kafai na wurin miliyan dubu hamsin Allah to bayan an gama an daura da bai za a dauka sai yaro ya ce da yau kuɗi ba ku kuɗi ba ba ba kuɗi ba sai yau kuɗi ba to ba yau sai yana so sai ba yaro fara an ba su sai ku a a a nan na rauni Allah ba وإن الدين المؤمنين أعظم من على أعظم حياتهم مصدره من الله تعالى قال تعالى نسأل الله عليه منهما فيعطي سكينة القلوب وقوة الرجال سكر يا رب وتوكلت الهدى على الله sai da bayan suka sai shi da mai kuya a yaro sai wannan kuma sai ke da kusa da ba kuma ya yi da ya biya shi shi wannan shi komai na ji annabi to shi yasa shi ma ya fara maka ko ka ta ko ka ta bai san da bai san ba me yasa ya fara wannan idan ka zo annabi kuwa ko kana koyi da kasu ne duk abin da ya zo annabi to abin da shi ma sai an zo ko duk abin da manzon Allah ya zo ko ba ko ba ne sai an zo a Rana idan an zo ka ce wani abin da ya yi da wani da ya yi da wani wannan abin da ya zo wannan ya ce kuma ne da ke nuna ya ba da Allah ne a kafin za a fara da ta kuma ya ce da kuma tun da ga inda ni ne ta wala yanzu ko an yi wannan ba kuma ba da za ko sai ba mata da ne mata da ne amma har ne ga yi ba wala me yasa ne kuma na wala na wala annabi ya yi magana a kan ne haka da rare haka kuma mata yake suna fara da suna saurare suna san dalilo kuma ana san su gani a cikin zama kuma ana san mata ba mata maza ba mata na aure to shi yasa mata suka samu daraja annabi ne ya zo ba mata daraja da daga kuma ba mata mata ba komai bane din da su ake yi idan ka ga ya mutu sai a san a rayu da shi amma zuwan mu na mata ne ba mata daraja har yake cewa na zai da shi da sarari wala يبدل تقريبا ويكتب مثلين اتفاق بين وجود هذا أمر بذاتية مقوم بهم أما بعضنا في الله باجرا ممكن يرى إذا يرى كما الله اتفاق بين وجود هذا يمكن أن بذاتية مقوم بهم كيف يصنع ذلك الوجود زبان الله قوم على قوم أرضه ko ya wuce ko kuma da shi ne ko shi da ba ka da nuna da wata kaga ne amma ya da da wani sai ta ko kaga ba ka da wani duk ka san wai mai ka hawa da ne ga ko ne ba ba ba wai ba ya san ya ka san wannan da ya wuce da ko ko amma malami ba ne arziki ba ne mulki ba sai ku zai abu da mata ku da ku duk abin da manzon Allah ya nuna a abu da ya zama da da haka manzon Allah shi ya ba ba shi ya ba ku da daraja ta ku da daraja mu da da inda ɗakin Allah yake da inda manzon Allah yake ina ne ba a wurin Allah wannan ɗakin Allah ne wannan kuma manzon Allah ne ina ne ba a wurin Allah inda manzon Allah ne shi ya ba aka yi ko aljanna tun daga inda take har inda aka yi ma bai da bai wa umari rawu da kuma ya yi janna Allah ya ba in ka ce wa Allah Allah ko da ni Allah ko da ni da ni wa Allah ko da ni ba ka da ni wa ka hana ba ba ka da ba jibiya wani ba kowai a babarci mata a antarobi ga sallallahu alaihi wa sallam ma min ahadin sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam kana salatu ne sai ka ko sai bai zama kuma idan cikin nan aljanna ce inda wani kira da waya kana kana kana wurin shi yana gida wani kuna gida sai wani yana cikin aljanna ba ba kan wani da cikin aljanna ne ba kuma hadisi ko hadisi ဒါကဂါဘုရ in ya wuce ta daga wannan yana tsayawa bai tsayawa za ka aiki da duk abin da gani a cikin mace ana kuma yawan zama da duk inda a zai ne tsaya sai a ga tsaya a wurin wani an ga annabi ya tsaya a wurin duk inda annabi ya zauna sai a tsaya a zama a wurin wani an ga annabi ya zauna a wurin wannan kuma kuma ita ni na kowa ne na da kuma wani shi na kowa ne ita zai ne ga abin da ita manzon Allah ya tsalla hannun da ya tsaba abin da annabi ya tsaba kafa sai ka ga inda manzon Allah ya tsaka kuma wurin da ya zauna inda manzon Allah ya zauna shi abin da yake kowa kenan a cikin da haka manzon Allah shi ya ba maka da lafiya shi ya ba maka da lafiya amma duk da wannan ni'ima da manzon Allah ya kawo sai da aka kawo aka kawo ya za'a sai abu jahal lokacin da aka ce ba abu zaka wai wani kima sai ni ita ce abu da ya gani suka laraba kabila kabila laraba da suka zama kuma jinsi jinsi sama da fadi yanzu kuna da kasar na kuma ba su yi amma ba suna da baki kala kala ko akwai harin ko akwai kudu ko kuma kudu akwai kuma ne ba ba akwai ne ne ma haro amma akwai ma ne amma ko duka kudu ne ha ko kuma sai da maka a cikin bulani a kan da kuma da bulani ha akwai ma ne akwai kokolo ko akwai suna nan kuma ba shi ba shi ne haka ba ba akwai hausawa kuma akwai hausawa jigawa akwai na karo akwai na na rasa farko akwai na farko yanzu ba hausa da yake kawo in yana hausa a farko zai kama da yau haka da kuma hausa ne ba ka kuka shi ma ne ba kan zai hausa da kama da yara kuma duka hausa ne to su ma larabawan baki baki ne da ta ci abu da ya gani kowace kabila a ɗauko mutum ɗaya kowace kabila a ɗauko ɗaya sai aka yi sashi wurin kabilu baki baki guda hamsin فأخبرنا كل جنة سبعين سبعين أبعض مكان تقوى الأموات زرقة الرمان إن زرقة الرمان إياك جنيسا إلى أبيات دينا دوك جنيسا نفسي يا ألم يا ألم وغيره su a wurin wasu an yi haka shi ke nan an kuntuna na yi yana da ba irin wannan alaihi wai wani abu ba mu kika nan tsohon sai ya tashi ya yi ihu ita ka wannan ta fara da shi ne yawa abin da ta fara da shi ne za a yi a zama lafiya tun daga ranar da ana tafiya wa abu da al'umma daga abu na kan zuwa abu da hali daga wani kima zuwa kuma wa ne in ba hawa ko duka ta kuma suka wace a wannan hali haka من عاد على سوى ولن يخرجك الذين كفروا ليسلكوك او يقتلوك او يخرجوك ويكفرون ويكفر الله خير الكافرين وتلك على معصيه التي وفقروا وفقرنا الله خير الكافرين dukkan annabawa duk annabi da ya zo da alkhairi sai an yi maka ne haka annabi Nuh haka annabi Isa haka annabi Ibrahim shi annabi Ibrahim ma ba a wuta da annabi Musa shi kuma an dini ne ana so a abubuwa ne Allah ya sa mutum da ake gida ko ya wuce da jama'a su fir'aun da aka zuba ne da suka fi ruwa to al'ada ne na annabawa kowane annabi ya kawo a kai da wani al'ada sai sun yi ma da to haka nan kuma al'ada ne ga waliyai magaga annabawa duk waliyin da ya kawo a kai sai ka kawo yana fama da wani na jarabawa kana da kokari wa wasu mutane wanda da ya da Allah ne ya kawo wa ne duk wanda ke kuma da yake da kai da zafi da ni ma ba na mu kai da zafi da ni sai don samu matsayin a fada manzara kai la ilaha illallah kai da zafi don neman tsawa da imani yayin maka haka sannan kuma zo da yawan wasiwa kai da imani talatin talatin da hamsin har yana ɗari ka sake dawowa ka ba a nan kira ne talatu ko talatu za a kuma yau da yawa kullum za ka yi ba kullum za ka yi masu talatu kullum za ka yi hadara in ka yi wannan kafin hujjar ne zana yi ta sauran za a kane ma ana yi masa cewa ba ne a kane ma wa kanka ne to amma dala ba ma wani ne na an yi ba to wannan al'ada ne duk wani bawan Allah mutumin kirki sai ka samu da ana da shi da mutum da wani ba a mai zama lafiya a wurin shi ne a wani ne ya ba a sanar da mutum ya mutu yanzu ko da wani kuma da wani suke raye a muna ganin kawo shi ne muna ganin kawo da wani kuma muna ganin kawo da wani zuwa da haka al'ada ne na annabawa duk annabin da Allah ya aiko sai ya yi fama da irin wannan nau'i shi ke nan zuwa ne a kan an shirya wannan mata kuma ka ji Allah ya yi wa wakaru wa wakaru a ranar kuma Allah yake da mamman Allah kada ya kwana a sai mu zara da ita wa ina ina aliyu yau ba za a san garuna Allah ya ce ka kuma na yau a haka shi to ba kai kin da aka ba ta amana wannan kayan na wani ne wannan ma na wani ne ba sai da manzon Allah ba manzon Allah ba da hakuma da kula kowa da kaya kowa da so a ce da yau da da kace da wannan sun ya gane amana sun ya gane gaskiya ne sun ya ga abu sai ne amma ko sai da wannan Allah ne وقال يجب عليه أن تجعل الأمور بالإيمان يا رب الأمر saboda imani da haɓar da da da yana jin daɗi yana nuna zai kwanta a gaban da halin da wani yana da kuma murani a ce wani mutum da wani da zuwa gidan wani ya kwana a gaban ka ai sai a wani wani gida wani wani mutum da kuma kanta shau ya kwana gidansa ɗakin da shau ya kwanta gidan ya kwana baya kawo a gabaki shi kadai ke shiga daki lokacin da zai ja bangaren da wanda wani da ake gida in ya gama kuma zai taka kuma sai kuma da kuma kowa sai kuma gobe in ya yi wani aiki na ruwa ana koyar wani suna ba'ani ko ya yi wani kuma kuma haka to in zai shiga bai yi sai ya cika garba saboda ya kuma kuma ji a wurin Allah to idan a ce kai nan za ku kwanta a gaban wannan amma sai da an ya fara kan wannan an kuma ce wai da an ce amma sai da wannan ke fara to sai da rafa ya mala ko ko ce wa ka tabbata cewa an ko haya kira sun yi wa gidan zobe sai ko ke ce shi ne hijira amma kai ya rafa kai ne ko ban da ai ina ganin in ba ta yi tsoro ka da fara a hana ba ta fata ta cewa sai dai ana yin tsari domin shi ana ko ba a gaban shehunka kamar gawa a gaban mai wata rana gawa yana tafi sai abin da gawa ya shigo duk abin da shehunka ya ce tafi an ce ta fasiya amma ba shehu da kirki ba shehu na Allah wani shehu ba ne ke kalima masani masanin Allah sannan mutum kirki mai tsoron wanda ba zai taɓa amma ba a ce bai kawai da amma ya kawai da yadda ya ce wanda ya ba shehu na Allah ke yi duk abin da shehu da yake ma yake tsoron ana ba mu labari a wani babban wani babu Allah yana da almajiri almajiri ya yi karatu a kan sosai har ya yi manufa rannan da yau mu ce ba almajiri ina so yau ka zo ka kafa ko da yau ke cewa an gama shi ya zai yi da tsari yadda ba ta wani da wani ke shi ne za a tsari a kan ranar gidan kuma ne da wani ya ga tsari da kuma da kai ita ka ya sa a cikin gudu cikin gudu ya ɗauko ya dawo da mutuwarki yau ya kuma zama a kuwa bayan an kuma zama sai cewa ba da kama na wani na dawo ya kai ce ba gida ba da kuma da ya kuma sai ya kuma a kuma ba shi almajin uban ya ba uban ya abu ba kan uban kuma ya gari ya su faro a cikin ita ita mata tana kawo kuma shi shehu Allah ya tsuka ya mata ya kuma sai ya ba san ba san gwamnati kan farko da ka kowace ya zama su da da ka magana ya so sai da ake kwanta a kan gararsa sai da ake kwanta ya fito gwamnan gida ga suna suna sun kewaye gidan amma kuma ta kuma annabi ya zo ya zo ya kuma ya yi masa yana ji yana zuwa masa a kan yana rafa ya ci wani ƙwarar na ci har zuwa yadda yake cewa فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم قومي فهم لا يؤمنون هنا آية لا أعلم ولا أعلم لا لا ولا أعلم أما يقول فقد هو الذي يخاف ما عليه الآية هو الذي يخاف عليه الآية ولا ba wanda ya kuma da ya duk aka da kuma ya mutu idan ya sai da abubakar saboda da sai da abubakar kuma da suka hau kan tsaunin nan na kogon sauro ina nan a a wannan kuma da madina ta baya da sauran gaba kuma da madina a nan bai kama hanya da su ba dutsen a yanzu an ɗanyi hanyoyi an gyara amma wallahi wallahi idan ka hau kada ma ka ga wallahi wallahi mutumin da ya kai shekara arba'in na a yanzu da yin hawa amma haka da zan Allah ya hau da zai yi abubakar ya fi wannan addini da ba a ko da azu ya zama wa wani na tsayar da zai Allah ya saka wa wani wannan addini yanzu ba shi kuma ne da duka ba a lokacin wai ana gudu da addini ne duk lokacin da an da annabi addini ya mu suka kwanci wa an kogo misali da zo a kogon ne aka samu cikin wanda yana da abokan annabi ya ce idan an zama kuma shi ne kuma ita mai mutum da yawa ba shi ce har ana kuma ana nan jira amma da ba shi za ka yi jira za ka zo cikin wannan ina roƙon Allah in jarka ka zo na ci an fi shi kuma ya kare shi kuma in ji tare ne ka ga lokaci ya yi tara da wa dan ne da Allah Muhammad shi ko sai abokan ana san amma ya ki dan yana saboda annabi ya tsora kansa akan cinya sa ya rufe shi ko yana rufe wai akan annabi ya farka a barci wanda shi ya rufe sai da ba ku shi da ke kuma da aka da annabi ya tashi a barci wanda shi ya rufe dala yanzu kai ma ya rufe kuma da kai ko da ta farka ne da yake na ka yi tsakanin wadaka dala ya rufe ya bai ba amma ku inda mutum inda sahabbai suke samu ya ku duk mutum da kan yana zaki sahabban nan ne wallahi ta zaki ba ta rawa ku da ku kan yi a rayuwar ku alladina ukhrijum min diyarihim bi ghairi haqqin illa an yuqamu Allah sun bar gidajen ku sun bar mawakal ku sun bar matan ku sun bar ƴaƴan ku sun rabu da komai saboda Allah kai ka zo kawai ka albar dukan gidan giya ba ka san komai ba kai ba komai ba ka zo ka ma sai ji abubakar kana zai sai ji umar kana zai sai da aisha kana zai Allah kare mu imanin Allah kare mu imanin Allah kare mu imanin to kun ji sai ji abubakar ba kan annabi ya fara a bakin gwajin ruwa za ka aka fara da zauna amma waɗannan kafiran da gari ya waye suka zuwa gidan musamman da Allah ba sai sai ali sai suka samu suka sa duk wanda ya kawo manzon Allah zai kola ma'ana ko a rayu ko a bace za a ba shi raƙumi ɗari raƙumi ɗari kada raƙumi raƙumi ne ma raƙumi haka yau da ba shi raƙumi ɗari ne ya yi kuma wanda ya kawo manzon Allah ko a rayu ko a bace za su ba shi raƙumi ɗari haka wanda ba ta nema nema kwana uku aka yana bincika idan manzo Allah ya har suka zo a cikin gobe sun zo har wanda wani ya ko a ya buga ya buga ike mun manzo Allah da gaban da ba ko ina bayan nan ko a wurin ko Allah ya ka ba manzo Allah da ma da shi na ga shi ba a gaban dole amma kullum ne ka ka dole saboda tawali ko sai dole da ruwa amma kuma da tabara kurciya sai su bai a wurin yi da su kuma zo ya saka ga abubuwan sai da abubuwan da ya abubuwan da ya zuwa cikin ya wallahi in suka sauki ya ɗaya su yi zuwa zai zo da alayhi sallallahu alaihi wasallam la ta wa inna ma Allah yana tare da mu kafin da ta da mu محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إن مسيرة جيبا هذا فكرة أنا في شعر الأمم وبدني من شعر الأمم يقال سواء سواء أما تكيم أن نقول لا تهضم إن الله معنا سيحدى على أمور حتى الله يقع قرآن إذا بقرأ الناس بقى وانت بقى يا فاتح مريم صحبتك في ذلك الأمر يزيد قوة الظاهرين sai da kuka ce ya yi imanin amma kuma dai har wa yau da shi da uwansa kan ita shi da na san da shi a cikin abubuwan da kai amma idan an san annabi an san addini ne da wa sai an ce ko abubuwan na ga san da shi wanda ba bayan da huce ya tafi shi ko ya baya da ya kuma baya sai ya bayan da ko dina a wajen ga jirgi ga mutum ɗaya a bakin jirgin ne kuma a jirgin ga kuma a bisa a gida ce a wakar kana nan da wani cikin wutan ko ni da kai sai ba wani bin nan zai nuna ha amma za a yi wani a wani kuma bayan sun da shi sannan su kama hanyar a tsaro wani za ku kuma an yawa ba duk lokacin da Allah ya aiko wani nan da ya buɗe ko da nan da ni ba ta fi a kan ba yasa wannan aya Allah ya ce wa wakaru wayannan mutane ya kudawa فهو مر باكم أفضل من عيسى وقال الله أما ألا سيد ويرم سبحان بكير وانا أمين الله وتبارك الله أكبر يسبيل يروى عليه قول عزيز عيسى إن يقول عزيز عيسى فقام وكذا إن رمتي إذا يقول عزيز عيسى yana kallo aka yi da annabi Isa shi ko da aka tattauna da kuma irin da annabi Isa amma jiki nan ne amma duka kowar na hannunsa da ke kuma da ke kuma ba a yi zama da suka yawa shi na aikin da yanzu ko kama suna kuma a kusa da ke kuma shi da na shi wani kuma ko ya su ko ba ta fi zama ne ayar kuma ta ce gaya mana barka a kuma ku zai ko in yi kuma wa shi ka wa rasu ke zai ko Allah ya daga annabi ba yana nan a kuma amma wannan Allah ya ce nan karshen duniya zai dawo in ya dawo ma zai yi aure wata rana mutanen madiyana sun shigo wurin manzan Allah sai ya kaji manzan Allah ya ce a sannan ku zuwa sarkar annabi Musa sarkar annabi Isa sun annabi Musa ya aure ɗan annabi Sulaiman annabi Sulaiman kuma shi ne annabi da Allah ya yi kuma shi mutanen madiyana wa ila madiyana ba su zai to kuma da annabi yake kuma annabi Isa sai sahabbai su gane cewa annabi Isa in ya dawo zai yi aure a cikin mutanen Madian kuma annabi ba da labarin cewa Allah zai haihu zai shekara uku sannan kuma zai koma ga Allah kuma za a kai kabari a inda kabarin manzon Allah yake domin sai da Aisha ta yi mafarki ta ga tawari guda uku a wani ruwaya guda uku sun shigo ɗakinta sun tafa a kirjinta sai ta fara sai ta fara wa wanda abubakar sai ce mata Allah zai ajiye wasu manyan bayan Allah a cikin ɗakin su to ana nan ana nan wanda manzon Allah ya koma ga Rahama aka yi masa kawai a ɗakin Aisha sai ba ku yake mata taurarin kin nan sun gani a cikin bacci to wannan daidai ne a cikin bacci da wani sai da aisha ta rage kwana ta rage ko da aiki da kawai mutum da ni sai ya bakar da zai bar duniya sai ya ce in ya rasu bayan an masa raka an mai sana a ɗauki gawar a zo ɗakin ya aisha inda masoyin sa su mamuri idan an zo wurin in kofa ya buɗe a shiga da shi a kan kuma da mamala in kofa bai buɗe ba a kai ku zariya shi ga bayan ya ci aka da kowa ana tun faro kofar sai kofa ya da ya sa masoyi ya zo wurin masoyi na sa to zai ga abu duk inda annabi ya suna tare duk inda manzon Allah ya suna tare da haka ana zuwa da gawo sai ko ba ka wani da haka abin da ba ku kai da suke ganin nan suka ji wannan hotel ko wannan gafaroni ba ana zuwa kana zuwa ga ya ba a wannan dokar manzon Allah ne ba wai kuma wani sai wani ne ba abu ne na kodura ne na annabi ba ne a cikin kowa da kowa na kawo kula da shi muna zaune mun dawo da wannan lafi irin wannan goma ya zo zai wuce goma ya buɗe a kuma ya sake dawo ba goma ya buɗe ya wuce goma ya buɗe sai goma da buɗe sake biyu a buɗe wanda ya buɗe zai kawo goma ya goma ya buɗe a goma ma ita ke dawowa aka dawo ana kallon ta a farko a wuri na kowa da kuke ga za ku wuce wannan ba a kuma maki ba an yi alamar mara haka ba a ruwa sai da aisha tana aiki da shi amma zan da aka kawo sai biyu ba da ranar ba ka ranar ba domin da wanda zai yi mutum da wannan ba ba wajen wannan kuma ba ya yi mutum da wannan ba wajen to amma kuma zai yi umar da aka mutu makani a masallaci sai sahabbai suka ba shi ruwan ya sha don a gani kuka ya yi illa ko bai yi illa ba yana da wasu wanda shi ba a ruwan masu ba wani da aka kuri sai sai wanda bai yi ba amma a zuwa a gani wajen sosai da na musulmi ne aka zuwa aka sai bai rukuni ya gode wa Allah da Allah ya sa mutuwar sa a hannun musulmi ba saboda ya san kowanne ya kuma ya kuma ya sai a sai kuma sai ce yana bukatar a rubutun da Aisha dan filin da ya wannan nan yana so in ya tuka a ka shi ma a wurin sai ta fashe da kowa sai da na ajiye ina so ni ma idan na tuka ni ma a wurin ajiye ni a matan da yake abokin babana ne kuma annabi ya ce in yi biyo layi shi dan yi biyo layi ya kasance da layi a wurin a zo a haka ne to kisa a wata ake na yi kowa da kira shi kuma sai yi kowa da zama yana bayan sai yi abubuwa abu da zaka ce ba mai kuma a wata zarwa aka ce na ko na ce na wata ake ce zarwa ya kuma rawa ya kuma eh ya kuma rawa ya kuma a wata ne ko da jin da kake ce da kuma a wata zarwa ba ku da na hankali ba za su gane amma da larabci ne sai ba a hauke yin kuɗi sai zama har ma'ana algarbiyu nabi wanda yake kwance yamma da mu'amala in ka zama yana da kuɗi na ina yamma da ina da kuma mu'amala in ka zuba cikin da larabci da za a zama kuma alama alama kawai da na mu'amala da na abubuwa da na abubuwa da ma'ana garba na wai wanda yake kwance yamma da mu'amala lakabi ne na abuwa za ku ɗaki biyar a har yanzu ɗakin aisha in ka je wani da manzon Allah da abubakar nan da uwar da kuma abu da abu to da na in mutum ba abu ba shi ba ne yaya mutan da ke tare da manzon Allah tun ana raye har aka koma da Allah har yanzu suna tare da Allah da wannan alamu wanda idan ka zo kai da Allah dole sai ka kai da Allah dole sai ka kai da Allah ya zaka kuma da Allah duk sauran sahabbai suna basira ko kuma suna na abubuwa ko kuma na al'adira akwai sahabin da yana a tayar a abubuwa shi a nan yau akwai sahabin da su sahabbai guda ko suna na abubuwa a cikin wani abubuwa amma su wayan nan manyan sahabbai na Allah suna tare da manzon Allah a ɗakin ɗan sahabi da haka a nan Allah yake fara mana cewa wa akaru kuma ba ta shiga annabi Isa wa Allah kuma Allah ya yi ne muku rafin su wa za ku yi rumafi da ba aka ci ne su ke iya ce sakan ya rumafi duk abin da ke kula da wani da wani da wani wala yi mu san su yi da wani in kana kula da hakan to kiya sai da mu in dai kana kula kai ke nan da wannan da ba wannan ba wannan ba to ka tabbata wannan da har kai wa rubuta ruwa ko ka kulle zai kawo ko ka rubuta wando zai kawo kuna ba shugaban